بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a ne daren 18 ga watan jumadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda daidai da 20 ga watan 1 shekara ta 2022 wannan kuma shine kaset na 458 cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albaka littafi imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullah ta'ala takin karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azuta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 Madar Kacirar Gaskiya Out Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da Malam Albani gina a wannan gari kadai don cimma manufofin da awarsa da fatan Allah yi da nufi Allah shige mana gaba muna babu rukhsati fi takhallufi an salatin jama'a li udhri to mun gama karatun hadisan babin muna kanto falar fa'idoji ne da malam muhammad ibn al-adam al-ithiobi ke kawa kasancin shine babban sharhi da muka fi bi a cikin wannan littafi din mun kanta fa'ida hatta bakwai zamu tashi ta kwazin da ke cewa minha anna fihi dalilan ala jawazi imamati al'ama wa jawazi jama'ati fi salati tatawwu ahyanan wa jawazi imamati za'iri bi idin mazuri fi baitihi hayya wannan hadisi yana karantar da mu halascin limancin makaho a sa makaho ya zama shine liman ya halasta ina muka gano haka ta yadda shi itibar ibn malik ya zama yana da dundumi kuma shine limamin mutanen garinsu unguwarsu gaba daya da haka ba karhanci game da yadda kamar da malikiya suka ce makaruhi ne ko a sa liman makahu in shi ne ya iyaki da kwalitin sallah shi kenan sai shiga da limanci kawai ya haddace ƙur'ani ba ku haddace ba ya san fiƙi ba ku sani ba to dole shi ne liman ma a nan wajen ina ba ta fahimta wa jawazi imamati salati ta ɗau ya halasta kuma a yi limanci a yi jam'i a cikin sallar nafila amma sai ma limar ma zai ce mene a hayanan ba ko da yaushe ba zai zama bid'a idan ku ce kullun za ku yi nafulfuli a mene a jam'i ya zama kun kawo bid'a amma wani dalili ya kama kamar da shi wannan ya faru shine ya kai ziyara waje ce to ku tashi minafula ko dalili wanda yasa aka yi daya biyu haka wani abu da ya faru haka to babu laifi amma ku ce za ku ringa jam'in nafula sunan rawati kun gama azhar za ku yi nafula ku haɗu to ta ce muku salab ba su haka ba kuma riga malam masallaci ne ina fatan fahimta sai ce wa jawazi imamatin za'ir bi idil mazuri fi baiti da halaccin kuma liman wato wanda ya kawo ziyara ya limanci wanda ya kai wa ziyara din asali shine wanda aka same shi a gidan shi ko inda yake da iko to ba dama kai ko malintaka kace kai zaka shige gaba kai mai jam'i ka zama kai ne liman kun gane misalin ka ji ziyara gidan mutum sai sallah ta kama za ku yi to shine limaminka ka zo garin ka zo masallacin wani mutum kai ne babban malami a gari har yanzu dai a masallacin shine liman to baka ce saboda kai ne kai amma in ya ba da izini to wannan babu laifi zaka shiga gaba kai sallah din ka limance shi Allah samu dace to to malam kita daga cikin fa'idar dai annafi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama game da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqudalika nahay an yurma ahadun bin nifaqi li qara'in tadhharu alaihi yace akwai hali sanda wannan mutum yace ai munafiqun ko sai annabi yace la taqudalika ka faɗi haka yace to wannan akwai hali kan jifa mutum da munafunci dan wata qara'in wasu dalilai na zahiri sun bayyana an fahimta waƙar kanan nabi sallallahu alaihi ya jiri alal munafiqina ka muslimina manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya kasance yana gudanar da munafikai a hukuncin hukuncin su na zahiri hukuncin hukuncin musulunci na zahiri aka yake kutar da yake gudanar da su ma ilmihi bi nifaqi ba'dhum tare da ya san cewa wasu da cikin munafikai ne amma dai yana gudanar da su a harkar zahiri ne fa kai bi muslimin yurma bi zalika majal qarina to ta yaya musulmi za a jefe shi da munafunci kawai saboda an ga wata alama shine wancan mutum da aka jama da munafunci an ce ana gani na zama da munafakai eh gaskiyar magana gaskiya ce baya halassa shi kun ga anan annabi ya hana jifan shi munafunci ba kuma tabbatar da abin da yake ba annabi ba shine akwai mutanen banza ka ringa zama cikin su babu shakka ka jawa kanka mene dalilan tuhuma da abin nan kuma Allah ma ya hana wala tarkanu ila ladina kafaru ila ladina zalamu fatamassakum nar kakku karkata zuwa ga wanda suke azzalimai ina fatan fahimta kuma Allah ya hana mu zama mene zama da wanda suke wa darata ladina yakhuduna fi ayatina farid anhum ko idan ga masu kutsa cikin amu suna izgilinci ko suna wasu abuwa kakka shiga cikin su ka tashi gaba annabi ce kakka zauna ce Allah ce kakka zauna in ka zauna tare da su to kai ma ka zama irinsu da haka wannan ka'idoji ne kamar hadisi da manzo Allah ke cewa misalin mutumin da ya zauna da mutanen kirki da mutanen banza kamar mutum ne da mai sai da turare ne da mai kira in ka zaura mutum mai turare ko dai ya san maka ko ka siya ko ka kwashi kanshi a kyauta in ka zaura makeri kuwa ko dai mafi karanci ya sa maka hayaki in baka yi sa ba kuma ya kona maka riga dole sai ya ɗarsa maka don haka basically ba daidai bane a ga mutum yana mu'amala da wanda suke mutanen banza kafirai munafukai wannan ba daidai bane kan wani zai ce to malam kaga ba ruwan zaka mu attaqwa hahuna in aikin ka zai sa a hukunta ka me yiwa wannan ma akwai wani uzuri dan annabi ya faɗa ce ai yaji yakin badar yayi kaza yayi kaza su kuma mutanen badar already ne annabi ya ce Allah ya gafarta musu ko fahimta da haka ba daidai bane ka zo ka abin nan kuma wannan mutumi din kawai ba su ce yi wata kalma da wani koyi wani aiki na munafanci ba an gan shi yana zuwa inda suke ne kawai suna zama amma da ya wata aiki magana ko munafanci ai zai jawo kan shi tuhumar na misali ina fatan fahimta misali a ce an ga musulmi suna fafata da kafarai sai aka je yana goyon bayan kafarai to ai wannan sifa ce ta munafukai ina fata kun fahimci wannan abin ya ga kwarin cewa bari kafirai su ci nasara akan musulmi to wannan kaga siffa ce ta munafunci a ga baya sallah cikin jam'i baya kaza amma yana da musulunci wanda dishi ja kan shi wannan an tumce shi da munafunci da sauransu yanzu wannan me yake magana kenan musulmin da ba a san shi da baka da aikin shi da wasu abubuwa ba sai dai kawai ta ƙarya ta faru kace a ce da an gaisa suna magana wani ma ake ce a shi ma munafiki ne kawai da gaskiya a ce munafiki shine ce ba za a yi haka ba Allah sa kun fahimta sannan malam magana faɗa su ka munafikai wanda ana tuhuma ne to abinda ake tafiya da su shine da ana fada hukuncin musulunci na zahiri da za su tabo haddi na musulunci za masa haddi musulunci ne kun fahimta ko za zo su sallah cikin musulmi in sun mutu za a yi masa sallah za a yi masa duk abin da ake haka za a gudanar musu da ayyukan musulunci na zahiri sai dai in kafirci sai ya fito karara to nan kuma sai ya tsaye da hukuncin kafirci Allah samu dace kun gane karatun ko saboda kada wani istigilalin wannan kafafa shine malam ke cewa ma ilmihi bi nifaqi ba'dihim fa kaifa bi muslimin yurma bi zalika bi mujarradi qarina kage ce bi mujarradi qarina Allah samu dace amma in yi magana ko yi aiki to wannan zai hukunta shi a matsayin munafikin sai malam ce min ha daga cikin wannan ayat fa'idojin hadisin anna marrama ahadan bi nifaqin wa zakara su wa amalihi duk mutumin da yaje fonda munafanci ya ambaci mummunan aikinsa fa innahu yanbaghi an yuradda alaihi ghaibatuhu to nan ya kamata a mai raddin wannan giba da yi wa yuzkara salihu amalihi sai ambaci kyawawan aikin shi wanda ake tuhuma din ina fata kun fahimta an jefo da wasu maganu za a bata shi to abin da ke kan kai da kake wajen shine ka kareta wannan magana din sannan kuma bacin kareta sai kai mene ambaci kyawawan aikin da suke lalzumta cewa wancan magana ake ba daidai ba ce shine kamar da manzo Allah ke cewa duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa musulmi alhalin bayanan Allah zai kawo da fuskar shi ga wata jahannama ina fatan fahimta don haka idan wani zo na bata wasu kasan kuma ba haka abin yake ba to abin da ke kanka shine ka ce a malam wani kai tsoron Allah wannan da yake kaza yake kaza kun gane wannan da ke zuwa jami'i yana samun sahun gaba muna kan shi yana kaza da kaza ka ce kaza kaza sai ka kore wannan abin kun fahimta amma in ya jajawa kanshi ta kunfa bakin da ka kakkaɗe ta abin nan an gan shi an mota yana da kwankwasan yare a hannun shi aka wance an gane to kana bi za ka kare a nan kuma na fatan fahimta sai ce wale hada zakarar nabi sassan annawa ya shaɗu allah ilaha illallah anna muhammadu rasulullah shi sa manzan allah ba cewa wannan mutum da kuke da rufe ya shaida ba abota bisa cinta sai allah annan muhammadu manzan allah ne wala yultafatu ila qauli man qala innaha innama yaquluha taqiyya wa minha daga cikin fa'idodi annahu inna ma ya amuru nabi sallallahu alaihi inna ma lam ya amuru nabi sallallahu alaihi wasallam bi hajari malik bin dukhshin li annahu lam yuraf indahu bima yukhsha ali bin nifaq kun gani ko yace abin da yasa anan manzon Allah bai ci a kaurace wancan mutumi da ake tuhuma da munafunci ba saboda ai ba a san hakikanin wani abu da ake tsoron munafunci tare da shi ba to mun sani yanzu fa za mu ƙaruce mashi ka fito gidan rediyo kai cara kai munafunci ka faɗi cewa baka tare da musulmi kana kana so a cuci musulmi sai mu ce jama'a ka ku jefa mai ƙura'a ko ba haka bane in ya zo kamfen a ce ka a saurare shi in ya nuna cewa shi munafiki ne ya fi son arna ya fi son abin da cutar da musulmi da musulunci sai ya zo sai mu ce duk musulmi ku watse ku bashi waje kan wanda ya jefa mai ƙura kuma in ya ce assalamu alaikum ku amsa mai amma ku ba shi waje yawwa in an ga ya aikata abin da yake ana tsoron munafunci tare da shi amma shakka da zargi kawai ba sa sa ɗauki ƙaura a ƙaure shi mutum daga abin nan walam yasbut zalika bayyinatin malai ce ba wani bayani da bayyana ƙarara akan haka din inma rume bi zalika bi khilafi salat kawai an jefe shi da wani abin ne sai ce amma bi khilafi salatatil ladina khulifu sabanin mutum uku nan da ake masu aka sa masu takunkumi din nan fa innahum i'tarafu bima yukhsha alayhim minhu nifaq domin su da kan sun fito sun furta abinda ana tsoron kai da munafinci ne a tare da su me su kawai na mutanen kun tana su wa ala salasati ladina khulifu wannan hadisin malik ka'ab bin malik wanda aji yakin tabuga ko suka suka ifita suka ƙi zuwa yaƙi tare da manzan Allah salasalam tare da kowa lafiya shi lau da aka zo munafukai suka je suka ƙare da yi wallahi jalla rasulullahi kaza kaza uzuri annabi sai an shi zahirin su sai ce to ku je Allah gafarta mu Allah ya shafe muku kaza kaza kaza to shi kuma Allah al'amarin shi ba a cuwa-cuwa a gaban Allah kun gane yanzu ya zan manzan Allah sallallahu ya ce wa Allah ga ku je Allah ya fi muku kaza kaza Allah bai an shafe ta su ba bai yafe musu ba saboda haƙiƙanin addu'a bata faɗa inda ya kamata ba ba mahallin yafe bane kun banci abu eh kun ga abla da umar wani wani azzalumin sarki cin zamanin sarakuna saka da abla da umar ko sai ce abla da umar yana cin bukhari kai mana addu'a ai Allah gafarta mala ai addu'a ai salati kuma ai mana addu'a Allah samu gama lafiya ne abla da umar yace da shi ya ce ni ba zan maka wata addu'a ba domin Allah baya ansa abu mai sarki sai mai tsarki kuma Allah bai ansa sadakar da aka yi da kudin sata ko ba haka ba ishara kan me kenan kai ba mahallin a maka addu'a bane yace hukunta alal basara ka zauna a kasan basara kai gwamna ka kwashe kai zalunci kai kaza kaza to ta addu'a za a maka ina ma a ce malaman zamanin mu irin sabla da Umar ne duk wani azzalimi da rika a Najeriya da duniya in dai za ba waɗannan malaman kuɗi yanzu za su yi mai salati to ta yadda mutane za su gyara ta ya shi gaban na su banci abin da suke kuskure ne ta ya talakawa za su ganci abin kuskure su ma kasu yi malam wanda ake ji kasaitin malami ana gashi mai tsoron allah da kaza da kaza wannan azzalimi ne an sani ya zalunci mutane kaza kaza sannan kuma ka zo kana mai addu'a cewa eh Allahumma salli ala salati goma ga annabi har da wata addu'a ma ta qira'a wanda ita ma bid'a ce wannan addu'a ina fata ba wata addu'a da ake rera ta rera mata qira'a ina fata fahimta ai masa addu'a ce shikenan su sa gama lafiya saboda suna bada kuɗi to kaga in salafinci za a yi salafa ba sa kallon makamin mutum su kasa ga mai gaskiya salaf ba ba sa kallon mutum su kasa ga mai gaskiya kuma ba sa gomba mafi karancin abin da suke ko shi za baki su shiru ba za su yi ka ba amma sun san kare laifi ba za su taɓa banka ba ce wai hikima ce abin da suke cewa yana ga cikin hikima jan baki ke shiru lokacin amma ba ka faɗo na abu da ba daidai ba ba hikima ba ne wannan amma jan baki ke shiru in yake iya zama hikima ina fata kun fahimci wani abu salaf ba sa wannan tumasancin da ake yi shi sa har yanzu kullum za a ta tafiya da dambarwa ne yanzu ba siyasa ta fara kadawa ba yanzu za ga malaman fada za ga malamai azzalimai su ma dan zaluncin su bai gaza da zaluncin wayancan masu siyasa dan da su ake ruba kudaden yanzu aka sun fara cewa sai wani sai wani kwanan baya suna cewa sai dan arewa dan arewa za mu ba yan kudu mulki ba yanzu kuma an dana cewa to ai bayan da aka ce sai mai indai musulmi ne kaza da kaza da kaza saboda tunubu ya gansu ya ba su kuɗi ya musu alƙawari ya haya bella ya gawa ne ya mi kaza ka dama shi dan arewa ne ma tukuna duk yanzu zaka sun zaka ji fatawa kala kala magana wajen waɗannan malaman madadin su abin da aka sa su ne masu gadin addinin Allah madaukakin sarki wakilan Allah madaukakin sarki da manzansa alaihi salatu wassalam masu faɗin gaskiya ina fatan fahimta ko da kuma babu daɗi ko da a kansu take abinda ake tsammanin malami zama kenan in gaskiya a kan shi take zai faɗa ballantana a kan wani kenan kuma ko kan uban shi ne aka Allah ce ya faɗe ta ko babanka ne bai da gaskiya ba ka ce ka ɓoye ba ka ce a totun da su baba ne shi kenan shi sa Allah alhiyar Allah kan malaman hadisi su malaman hadisi ko iyayensu ne suke da matsala sai sun faɗa in ta kama ina fatan kwanci wani abu don haka lalle mutane muna buƙatar kiyayewa wayancan mutanen uku in fita yaƙi suka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan munafikai suka gaba kai uzuri su kuma suka zo me suka yi sai alama cewa ba munafikai bane ta bai shine gaskiya domin gaskiya kishin munafinci ce ƙarya kuma alama ce ta munafinci da haka zo ka ce manzan Allah gaskiya babu uzuri ba zikar da ba a yi masa ba shi ƙarya to kai wani irin wawa ne gashi na wani ba dai dan tsara kawai a kyale shi ai annabi ya musu addu'a kafi ka istighfar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka suka ce musu ai an annabi ya maka roƙa maka gafara shikenan amma sai ba su yaudar da wannan ba to amma wancan suka yi ƙarya annabi roƙa musu gafara ba ta ci ba ina fatan fahimta don haka canza sunayen abu lallauya su Allah bai kallon musammayat da alfaz da wannan abu mai Allah yake kallo ma'ani wal haqa'iq akan su kuma Allah zai maka hukunci da aka kakaudar mutane ke karya ke surutu ka canza a yi biro duk wannan mutane za ka yi wa amma a wajen allah haƙiƙanin ka zai maka hukunci da shi ina fatan fahimta a haƙiƙan ka allah zai hukunta ka shi sa wani mutane kuka ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ba abin da yana mu zuwa yake muna da kuɗi muna da jirgi muna da abun hawa komai da komai na bai ce to shikenan kun yi gaskiya ko duk ku tashi ku bani waje aka samu su takunkumi na kwana nawa kwana hamsin to wannan dogon hadisi na fatan duk yan wasu saba jin wannan hadisi din to nan malik na kafa hujja da shi cewa ka ga wannan mutum uku wannan mutum malik ibn dukshin annabi ce a kaurace mashi a dai magana da shi kun fahimta amma wa'ancan da suka yi aikin da yake sako ne alama ce ta munafunci duk da ya gaske su ta bayyana amma sai da aka yi function ɗinsu to haka ake wa al'amura mutanen kirki a frizin ɗinsu a yaba masa a jinjina masa a bayyana kirkinsu a ɗaga su mutane suka aikin banza kuma ana aikin nasu na banza ne kuma a gwasale su ina fata kun kwanci wani abu don haka idan mu ce bayyana da munafincinsa to haizu akwai doka shine a same takunkumi musulmi sun nuna mai basi da shi sai ran da ya tawo tuba ya gyara tukuna mutum banza a nuna ba a yi da banzancin shi shi yasa al-imam ibn taymiyyah rubuta littafi guda shine iqtida'u siratal mustaqim makhalafatu ashabil jahim abinda miƙaƙƙen hanya da kake ta aidan siratal mustaqim kake take nufi shine saba duk wasu ƴan wuta ƴan wutan nan kafirai munafikai azzalimai fasikai duk suna ciki to in dai akwai siratal mustaqim tare da kai to za ga kana saba wannan tafiyar tasu ina fata an fanci wannan abin Allah samu dace sai malai ce ولهذا عذر المعتذرين ووكل الى الله ذاك masu uzuri na ƙarya ba su uzuri ya bar al'amarin su ga Allah wa kana kathir min kadiban da wasu kuma ƙarya suke yi intaha mulakhasa mimma kataba ibn rajab yace wannan shine karshen abin da ibn rajab ya rubuta game da sharhin wannan hadisi din to malai ce al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku akan wannan babi din kuma shine zikiru ilam annahu zakara al-imam al-hafiz abu hatim ibn hibban al-a'dhar allati tusqilu fard al-jama'a ibn hibban ya rubuta a cikin littafinsa ya ambaci wasu uzurori da ke iya sauke wajabcin zuwa sallar jam'i fa qala sai yace a cikin littafinsa wa amma al-udhur alladhi yakunu al-mutakhallifu an ityan al-jama'ati bihi ma'zuran yace uzurin da idan mutum bai zo sallar jam'i ba a iya kallon shi a matsayin uzuri faƙata tabba'atuhu fi sunan kulliha ibn hibban yace na bibiyo waɗannan uzurin gaba ɗaya cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa wajadtuha tadullu ala anna al-uzra asharatu ashiya sai ya gane cewa uzurorin da ke iya sa mutum mai ba zai in bai zo masalla ba zai laifi ba guda goma ne thumma zakaraha sannan shi ibn hibban ambace su ɗaya bayan ɗaya wa haka khulasatuha malai su ga tatattan magana wato ga somadi na wannan magana ɗin al'awwali ce na farko almardu rashin lafiya kun gane abu yanzu mun ji cewa zuwa sallar jam'i fardu ayin ne kowa dole je jam'i musamman ka ji kiran sallah to amma ka uzuron da ka iya sawa baka je sallar jam'i ko baka yi laifi ba na farko malai sai ce almardu alladhi la yaqdiru almar'u ma'ahu an ya'ti aljama'a rashin lafiyan da mutum in yana yin shi ba zai samu ikon zuwa sallar jam'i ba ma'ana yana kwanciyar rai ras kenan amma zai tattakawa ya fito to wannan farlacin bai saku akan shi ba ina fata kun fahimta mun je ji daga Abdullah dan Mas'ud ko cin hadisi Imam Nasa cewa sakan kama kama a fito da mutum ma sallar jam'i ce ce li hadisi Anas fi kaunihi sallallahu alaihi wasallam kashafa sitira saboda hadisin Anas inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai da lafiya ya bankado labule wannasu sufufin khalfa abi bakar siddiq radiyallahu anhu alhalin mutane sun yi sahu sahu bayan sai na abubakar siddiq Allah kara masa yadda fa arada abubakar an yartadda abubakar sai so yi baya baya fa ashara ilaihim an kusu sai annabi ya musu shara cewa ku zauna inda kuke ku cigaba da sallah Allahu akbar wal qasajafa annabi sai saki labule iyakar sabuwa kenan iyakar ban kwanan da sabai suke da manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ka sabai sun ga masifa ko yanzu ka kan hadisin sai ya taba zuciya ka fa ko haka ba ballan tana ce suna su kwana da manzan Allah su tashi da manzan Allah ai wannan wannan wannan na matsala yazo ce manzan Allah matsala annabi ce to ga yadda za a yi je kaza wani lokaci iba da hannu shi lokaci tashi je da kansa haka dai yau aka ce an wayi gari suna zaune watan a ce wani dan aljanna ne wani kaza dan aljanna wani kaza kaza yau an waye gari ga sun bude ya sun ga manzo Allah fuskar shi tai haske suna ta murna shikenan manzo Allah ya samu sauki a shi sallama kenan sai dai an fito kawai wannan abuka ya tashi ya sallama assalamu alaikum an gama sallah to shikenan ya rasul an gaisa ya juya tafi sai dai ci mai aka yi zo manzo Allah ya rasu ina fatan fahimta ai kaga masifa ce shi sa manzo Allah ke ta dan masifa ta dame ka to ka tuna da rashi na da kai sai ta sauƙaƙa maka wannan masifa ɗin to amma fa in ka san manzon Allah ɗin kenan idan har kana san manzon Allah sosai kenan sallallahu alaihi wasallama shi sa ba daidai bane a ce majalis na musulmi ba a kantar da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole a riga kantar da sira ta manzon Allah kuma ina fahimtar akwai rauni sosai a cikin musulmi wajen sanin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan da ka tashi magana akan dangantakan manzan Allah kawai sai kaga mutane su maka durundurum sai ga an zazzaro maka ido ina fatan fahimta mas'alar fara wahayi daga ya akai ya akai nan ma sai ga suwa suka fara musulunta ma ya aka yi suwa da suka musulun sai ga mutane sun maka zuru-zuru wallah wani abin kunya ne tsakani da Allah abin kunya ne musulmi suke game da manzan Allah yana ga cin haƙƙin manzan Allah mai mai sanayya fiye da da muka san ‘ya'yanmu na fatan fahimta in ka tambayi mutane ya aka yi badar wani sunan badar ɗin kawai rike ke ji ana faɗa amma me yasa aka yi badar ina aka yi me aka samu wacce gaji aka samu wani alfanu aka samu a badar me aka yi wani bai sani ba tarihin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce uhudu aka ce kaza matan manzan Allah kaza da kaza ƴaƴan shi wani ma sai dai ka yanka shi akan ƴaƴan manzan Allah ta abun da mun kunya gaskiya so gaskiya akwai matsala wajen kan tasira sannan kuma inda ma ake kan tasira gaba ɗaya a sharar tsuntsaye ake mata ba darasi ake mata na musamman ba shi sa alherin Allah kai malam albani Allah saka wa alkhairi a Najeriya kaf ban san wani mutum da ya kantar da siran manzon Allah keke da keke da rusanta irin malam albani ba ya riga da abin da ka ce ka faɗa ka ce shehu nasir ka bar sono na sauka a shafa to shi ma yana gan karatun ne wa qala ya ce ibrofi ana san ana san daga nan shi kenan ka zaka ji fa to in shi kenan shi sa an gama kantar da ashefa a gidan nashi kuma ga 'yan shi'a a gidan ko ba ka bane ba sun malam gabakar sun ce a gaban shi suke karatu ya za a mu ce kanta ashefa kuma shi'a in dai an kantar da ashefa wadda a cikin ashefa ɗin nan fa akwai babubuka na kima da san darajar sabon manzon Allah da kuma hukuncin wanda ya zage su da wanda ya bata su da wanda ya kaza da wanda ya taba Aisha da wanda ya taba matan manzon Allah in general da kaza da kaza babu musamman karshe karshen Aisha fa an mata karatun da ya karanta kenan ka samu dan shi a gidan ina ina fatan fahimta amma malam albanci kin fiqhu sira ga da fi'ita filla filla yana mata sala sala a yi karatun ka ƙaru da sanin yaya manzan Allah ke ƙya kuma ka san wace gajiya za ka ci kai a yau da kake rayuwa ko ba ka bane ba ku je ku kalli kuɗi kasa kasan suna na yaya duniya ana yaɗa su to mun shawara muke bara daga yan uwa mu yawaita karatun sirar manzan Allah domin alkhair da ke ciki har yau mutane malamai ɗiba suke kamfata wannan ma ya rubuta ya gama wanda ya rubuta ya gama wani rubuta kullum wani zo sai ka gafar da wasu fa'idoji wanda wancan bai gansa ba asirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan idan ka iya kantar da mutane sirar manzan Allah ai da take to yana da wahala a ce wani rudai na duniya zai kwashe shi ko kuɗi za a bashi ko muƙami za a ba mutum a ce bar addinin musulunci ko kuma ya haɗa kai a cuci addinin musulunci fa'idojin kan tasirin manzan Allah ne ba musan iya kashi ba don haka ina kanta ina ba da shawara ga malaman islamiyu na mata da na yara a mai da hankali wajen kantar da sirar manzan Allah kuma wanda su karanta ɗin to a samu gogaggu daga cikin malamai ba ‘yan kiya-kiya ba ba wanda sai zai jince da Allah malam fasara min nan to shi yanzu a fasara mai yana kula sa tunur ya ƙi yanzu a fasara mai kuma zai shiga aji to me zai iya kantar da yara babu wannan matsalas akwai ina fatan fahimta kaga shi da ake amana fahimta zai kanta da kulasat nur yaqin yana bukata ya koma asalin littafin nur yaqin yana bukata ya koma asirata ibn sham ta asali din yana bukata ya duba fiqh sira da malamai suka rubuta yana bukata rubuta ya kuma albidaya wan nihaya ya duba abin nan gashi nan sirru alamin nubala da littafai da ibn asir ga sunan tutu sai ya har haɗo tukuna sannan zo mutane karatun minti goma sha biyar ko awa ɗaya to amma yanzu a fassara mai zai shiga aji shi sa ga duk haka ga yan yan islamiyyar da matan duk ba a san abubuwan ba lalaci ne yi malam yi ayyewa abin nan kawai lalaci saboda a cikin karatun addini muna ta faɗa shi ne babu morewa ta duniya da mutane ke kallo don kai karatun addini kace za ka da addini ba wani morewa da za ka yi gara ma ka je college qur'ani ka je musabaka ka samu shi da kujera aikin haji kuma haka bane ba abin da ke faruwa kenan in ka gama kuma kana da university sai ka je kanta medicine pharmacy engineering sai aka ce ah ai yaran yana karatu in ka fito za a girma zaka samu ka guni shi a cikin society da haka ilimin bai da kwari ilimin addini very poor abin da yake faruwa kenan ina fatan fahimta to kai in banda karancin addini karatun ilimin ya yi zirbi a ce kai da a shiru kawai Allah kyauta Allah ne shi taimake mu don haka mutane suna buƙatar kanta sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku je ku koya ko ustazai ku je ku zauna malamai suna nan za su iya karanta muku dinnan ku ringa nazari ga littafai nan kana so ka kware a jiki akwai fiqhu sira na Abdul Karim Zaid sannan ga littafin Asirin Nabawiya na Muhammad ibn Ali Sallabi wanda bai gaza na Abdul Karim Zaid ba yana ma da fa'idoji da wancan bai da shi ina fatan kwanci wani abun Allah dai ya mu dace to kun ga wannan malami abin da yake cewa kenan a sai yake cewa rashin lafiya sai manzon Allah sai saki labule to wannan nuke rashin lafiya uzuri ne na zai iya hana ka zuwa aikin a zuwa sallar jami baka da laifi na biyu malam ce hudurul ta'am halartowa abinci idan ana jin yunwa li hadisa wa hadisi idza hadara asha'u wa qimatu salatu fa da ubil asha idan kana jin yunwa aka kawo abinci aka ajiye to ya halasta ka zuwa ci sallar ai ta kira a kai kuma karan kana ci abincinka sai ka koyi sannan sai ka tashi ina fata an fahimta to wannan ya halarsa kuma in ma ka je sallar da haka da rudani malaman sun ce sallar ba te ba kamun za mu zo muke asalis dalili na uku da ke iya halartar da mutum ba zai je sallar jam'i ba annisiyanu alladhi ya'ridu fi ba'd al-ahwali mantuwa da ke iya bujiro mutum a wasu halaye li hadisi abi qatada fi nawmin an salati subhi saboda hadisin abu qatada game da baccin da suke daga masallar asuba har da annabi bai sallah a lokacin ta ba sai ba rana ta fito idan mutum ya manta da sallah gaba daya bai ji kiran sallah ba kuma ko ya ji ya manta to wannan uzuri ne ba za a kama laifin bai je sallah a jami'i ba arabi ne yake cewa as-saminu al-mufrid alladhi yamna'u al-mar'a min hudur jama'a idan mutum ya zama ya kikkibe ya zama jirgege mutumin da yake baya tafiya daga nan sai yana ta haƙi zai zama akwai mushakka a kansa shi ma za uzuri ne ba zai je sallar jam'i ba la hadisi anas radiyallahu anhu qala qala rajulun min al-ansar anas yace wani mutum cikin ansara yace wa kana bakhman mutum ya zama wani katoto ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum yace manzo Allah inni la astaqi salata ma'aka bana iya samun sallah tare da kai falau ataita manzili ina ma duka zo gidana fa sallaita fi kai salla a cikin sa fa aktadi bika in koyi da kai fa sana ala kurrajulu fa sana ala kurrajulu ta'aman wannan mutum yau manzon Allah abinci wada ahu ila baiti kira manzon Allah zuwa gidansa fa basada lahu darfa asirin lahu lahum fa salla alai rak'ataini kun fahimta cewa wannan mutumi kato ne manzon Allah bashi uzuri ya salla shi a gida na biyar malin ce wujudul mar'i hajatal insani fi nafsihi ya'ni al-bawl wal qa'id shine mutun ya zama yana da wata bukata ta kansa an fahimta ta ɗabi'a ta ɗan adam misali fitsari da kashi an ta da ikama kai kuma kana jin bayan gida ya za a yi za ka zo kana sallah kana zufa ne kana ta motsi ko kuma kana jin fitsari ka zo kana sallah kana mutsu-mutsu ya halarsa ka je sai ka gama ko da sallar za ta wuce gaba daya mana jam'i za ka sa shi gaba daya liman akhrajahu ashabu sunan bi isnadin sai saboda abinda ashabu sabatar da shi da isnadi ingantacce an abdullahi bin abdullahi bin arqam radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ce yana ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza wajada ahadukum al-gha'ida falyabda bi qabla salah idan mutum yaje yana jin bayan gida ya fara yi kafin sallah yaje ba gir kafin sallah kakka ce wai ai tsoron Allah ne kai yanzu ka zo kana sallah kana wanda dagewa kun fahimta tsoron Allah nan shine mene ka bari ka je kai bayan gidanka a tsanake ka gama kakka wani sauri sai ka gama tsaf ka wanke sannan ka fito ko da an gama jayin baka da baka samu zunubin cewa baka yi sallar jami'i ba hasali ma zahiri shine zaka yi samu ladar sallar jami'i saboda mana aka uzuru uzuri ne hana ka zai ka samu ladar sallam jai'i din wal muradu an yuzihu zalika bi hasu yashghiluhu an salah abinda ake nufi da bayan gidan da zai hana mutum zuwa sallah shine idan zai iya shagaltar da shi daga sallah zaga za a ko da zaga ya tsaya sallah yana ta sufa ba kuma wai zafi ake ba kawai shi san hal da yake ciki ina fatan fahimta to za ku malai suka ce wannan sallah ma ba ta fa sai babu nutsuwa a cikin ta yace la ma la ta'adhabi da hadisi abi huraira qala qaru sallallahu yusalli adukum wa huwa yudafi al-akhbathani annabi yace kada mutum ya salla alhali yana tunkuɗe ne da najasa guda biyu shine fitsari da bayan gida asadis dalili na shida khawful insani ala nafsihi khawful insani ala nafsihi wa malihi fi dariqi ila almasjid idan mutum zama yana jin tsoron idan ya fita masallaci ko a kashe shi ko a kwace dukiyarsa a masallacin akwai yan bandit akwai suwane suwane ga sanan to nan ma ya halarsa mutum zuna gida ba sai ya fita masallaci ba ko gane ko na bakwai yace wujudul bardi shadid samun sanyi mai tsanani al-mu'lim mai cutarwa to nan ku ja layi ya ce wujudul bardi ashadidil mu'limi samun sanyi wanda ke mai tsanani mai cutarwa na ce wannan ne saboda marmaza a a iyaka da yadda mutane ke ɗaukan irin wannan uzurori suna buɗa su kaga ana an buɗa maka ne idan zama ga sanyi in aka fito ana muguwar takura yana cutarwa kwarai da gaske to sai aka ce mutum ya halarci sallah gida amma dan sanyin da yake iya bar mutane je su ga zirgar su harkokin su na rayuwa wannan ba zai sa kai sallah a gida ba jama'a ku fahimci wani abu da haka ba zai ba za ka ce bar ni kau kai shiru ba su malama sun ce ashadid almu'lim to dole ka lazumci wannan kaidi din ina fata mun fahimci wani abu je da ake ban shekan jina je wanda daga wani da ya karatu yana an rubuta ne wai wasu yanzu wai taimama suke su sallah wai taimama wai yanzu ana sanyi haka ne malam a'a to ni ba san da aka samu wannan karatun ba ku ta jama'a ina fatan fahimta mu da har da muke ci gade ruwa ina fatan fahimta abinda ake ganin zaka shine idan kana zai haifar maka da rashin lafiya ko kuma zai jinkirta waraka ciwo to wannan shine kadai zai saka taimama ga ruwa amma ba ɗayan waɗannan guda biyu ba ka da wanda za ka ce kai taimawa ga ruwa ana da shi kaga wannan duk menene yanzu ka gama da sun ce idan zai haifar maka da rashin lafiya misali kai irin mugun kumaman nan da ka taɓa ruwa za ka kwanta zazzaɓi ko kuma akwai ruwan da kana fama da gama wani kyaban kasa kuma zai zai ƙara maka rashin lafiya ko akwai ciwo a wajen kasa ruwa zai jagwale maka ciwonka aka ce kaga malamai sun ce wannan zai yi wannan shine kafar da saukin da aka bayar amma mutane kuma sai zo haka kurin daga ana sanyi kawai sun tashi kaman taimama wallahi wannan abu ne da ake nasara ya kawo malam ba dalili ake da shi na shari'a ba abin da ke faruwa mutane ba sa iya auna maganganun malamai dama a zukatansu akwai rashin wato riko da addini yadda ya kamata kawai sai mutane sai da suke so a cikin lamarin da haka ba daidai bane masu taimaka suna sallah a halin da ake ciki ga ruwa na wani lokacin ma a gidanku akwai plus akwai gas akwai menene in ma karajin sanyi ne ballantana ba abinda annabi yake cewa ma shine shi is baglo do'i fil makare cika alwala lokacin da ake irin wannan hali sanyi din ya raga cin abin da ke kankare yake kakkabe lifuffuka yake daga daraja mutum a gidan aljanna to kai sofan ina ne zaka kin alwala ga wannan falal da aka faɗa ina fatan fanci wani abin ana ganin koda ya halasta a taimamar ga kuma wannan fallalatar alwala wani mu ce kamata ya zaba wannan fallalan mana wata wannan ba daidai bane gaskiya to idan ya zama akwai sanyi mai tsanani to shi ma ya halasta mutum ya zama ya zama shi a gida ba sai ya sallah ba me yasa li hadis bin umar radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullah dan umar Allah kara masa yarda annahu wajada zata lailatin bardan shadida wani dare ya samu ya ci karo da bar sanyi mai tsanani kun fahimta ana cewa mai tsanani shine mene baccin da ya fita daga mene yanayi na al'ada sanyi da ya fitar da mene yanayi na al'ada amma irin sanyi da muke ciki ya fitar da yanayi na al'ada bai fita ba ina fata bayanta to an samu sanyi mai tsanani fa addana ma'ahu man ma'ahu fa addana man ma'ahu fa sallu fi rihalihim sai yasa aka kira sallah da suke tare da cewa su yi sallah a gidajen su wa qala inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana mithla hada idan aka tsinci kai irin wannan halin kun ji ko idza kana mithla hada idan aka tsinci kai irin wannan halin amar nasu an yi sallu fi rihalihim manzo Allah sai ce mutane su salla a gidajensu sahau ibn hibban ibn hibban ya ce hadisi ingantacce ne jama'a na fatan an kiyaye wannan abin athamin dalili na guda takwas wujudul madaral mu'dhi shi ma samun ruwa mai cutarwa an samu ruwa mai cutarwa shi ma to ya halarta ka zauna a gida ba sai ka fito kai sallar jam'i ba amma shi ma ruwan kun ji akwai kaidi ba kawai mujarradin ruwan sama kawai ake magana ba wasu ma za ga an yi ruwan an ɗauke kuma kowa na iya zirga-zirga masu ga mutane sun haɗe mai sallah haka kurin in aka yi magana cewa an yi ruwa to an yi ruwa an gama ina fatan fanci wani abu wannan ba dalili ba ne gaskiya sai yake cewa saboda hadisi a li hadisi bin umar radiyallahu anhu saboda hadisin abdullahi umar Allah ya kara masa wajen da hawa yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ya'muru mu'adhdhina manzan Allah na umartan mai kiran sallah idza kanat lay idza kanat laylatun dhatu bardin wa madarin idan ya zama wani dare ya zo gashi dare da duhu ga kuma ruwa kun fahimta shi yasa kun ga a malikiya ba a hada sallar azhar da al'asar kallo da wannan hadisi lailatin zati bardin wa madarin suka ce sai ya zama akwai duhu akwai ruwa da dare ne kuma kuma ruwan sai mene wanda yake akwai tabogo da sauransu da ka'idojin nasu amma mun san cewa mun cewa sanyin kawai ya tsananta zai sa hada sallah ruwan in ya yawaita zai sa hada sallah ya kulu sai annabi ya ce mai kiran sallah ya ce ala sallu fil rihal jama'a ku yi sallah a gidajen ku ba sai kun fito ba muttafaqun alaihi at-tasi na tara وجود الإلا التي يخاف المرء على نفسه الأثر عليها لحديث بن عمر أيضا قال كنا إذا كنا معصر في سفر فكان ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى من أن صلوا في رحالكم yace idan aka samu ta illa wadda dan adam ke jin wa kanshi tsoron wato tuntube ko kuma haduwa da matsala sai ce saboda hadisi Abdullah dan Umar da yake cewa mun kasance tare manzon Allah mun kasance tare manzon Allah cikin tafiya sai zama fakanat lailatun dalma ya zama akwai dare mai duhu aw lailatin madira ko kuma ruwa dare mene madira wannan siga ce ta mubalaga wanda ke mai yawan ruwa adana mu'azzin rasulullah mai kiran sallar manzon Allah sai kira sallah cewa ala sallu fira ku sallah a gidajenku Allah samu dace wata sai mun zauna mun bayani kan wani ya me ya ake hada sallah da condition wanda yana buƙatar darasi mai zaman kansa kan kansa saboda sakaci da buɗe abun mutane sun zama gida uku akwai wanda suka ce kwata kwata sai suna inkari da wannan suna ta manzon Allah ta hada sallah akwai kuma wani bangare su kuma wanda su kuma sun buɗe abun fayau haka nan to abin da kiri shine tsaka-tsaki da kula da ka'idojin da malamai suka sa Allah sa mu dace al'ashir na goma sai malaci akal sumul basali mutumin da ya ci tafarnuwa ko ci albasa yana warinta to shi ma annabi ya ce kada zo masallaci ya zauna a cikin gida ya salla mun kanta wannan hadisi a baya insha Allah ta'ala wannan sune abuwa guda goma da mal ibn hibban ya kawo matsayin abubuwan da suke mene iya halastawa mutum ya zauna gida ba sai ya zo sallar jami'i ba Allah sa mu dace to mun gama da wannan babi za mu ga sabon babi inda malam ce babu jawazin jama'ati fil nafila was salati alal hasiri والخمرة وغيرهما وإن كان ما يمتهن مالتي باب دي من بيان زواج الجماعة في النافلة حلستين جمع النافلة جمع النافلة والصلاة على الحسير باب دي من بيان حلستين صلى أكن تابرما إتتي حسير والخمرة خمرة نوعي تينا تابرما أما إكرما حسير وركي بابا mewa ana iya kwanci a kanta ita kumra kuma suka ce wato saƙata ake daga zarba ta dabino abin nan kai gashin saf gashin jikin dabino haka to ba san technology suke shi suke gyara ba shi suke saƙa abin nan ita kuma galiban kumra ɗin hasir sukan saƙa daga zarba ta bino nan ganyen dogaye haka mu kuma nan mukan saƙa da mene da kaba ina fatan fahimta mu da kaba ake to ita ce hasir da kumra kusan ma'anarsa ɗaya sai dai wannan babba wannan kuma ƙarama sai ce wa gairihima da wasu makamantan wa'annan wa in kana mimma yumtahanu fihi ko da ya kasance shi wannan a tabarmar babbar da ƙaramar ya ga cin abin da ake yawan mu'amala da shi ina fatan fahimta al-imtihani shine ma yusta'malu katsiran مالك قال حدثنا ابن كثير يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس بن مالك فقمت إلى حسير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والأجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرفا musa ya ce haddasana yahya bin yahya malan yahya dan yahya ba mu hadisi qala qara'tu ala malik yace nayi karatu wajen malik an ishaq bin abdullah bin abi talha daga ishaq dan abdullah dan abu talha an anas bin malik daga anas dan malik anna jaddatahu malaika lalle kakar shi anas malaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta kira manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi li da'amin sana'atu lahu saboda wani abincin da ta girka masa fa kala minhu manzon Allah zo gidan ya ci wannan abin sun makala sannan yake cewa qumu fa salli lakum to tunda mun ji ku tashi in muku sallah in jagoranci ku a sallah qala anas bin malik anas dan malik Allah ƙara masa yadda ce faƙumtu ila hasirin lana sai na tashi na je wajen wata abin nan tabar mata mu ƙariswar da min ɗuli malubisa ya yi baƙi tabar mata yi baƙi saboda daɗewa ana amfani da ita asalin lubsu shine sanyawa ko to amma anan me yake nufi min ɗuli masto saboda daɗewa ana amfani da shi saboda ai ba za a sa tabarma ba ko da ke malam fiƙi suna wani debate a nan wajen wai da mutum ya ce ba zai sa riga ba ba zai sa riga ko ba zan sa wanda bargon nan ba sai ya kwantar da shi sai ya kwanta a kai to ya yi rantsuwar shi ta zai kafara ko ba zai yi ba kun gane kuwa wai zai ka ce zai kafara ko da ai min ɗuli malu bisa annabi zama a kai kuma aka ce da shi lubsu ina fatan fahimta amma in kullum ai urfi ake kallo game da rantsuwa ana kallon urfi da mutum ya magana ne da nawayan mutane ina fatan fahimta ka ce wallah ba za ka sa rigar nan ba sai ka shimfiɗa ka kwanta ba wanda ce kai ka fara sai dai a wannan masu wannan mazhabin saboda kowa ya san me kake nufi ba za ka ɗauka ka sa hannayen ka fito a ciki ba jama'a kun fahimci wani abin ko yake cewa ana yake cewa fa nadhahatu bi ma'in sai na kakkabe wannan tabarma din da ruwa asalin annadhu yana ɗaukar magana wankewa yana ɗauka mai ne kuma arrash yayyafa ruwa to ni zai ɗauka a nan wajen yayyafa ruwa ina fatan fahimta ta yi datti ta yi ƙura da haka anas ba zai kawo manzan allah haka nan abun nan ba wanda ya nuna cikin hankalin sai na anas kuma yaro ne a lokacin sai ya ɗauka ya sa ruwa haka ya sa misali tsantsi aka gyaggyara wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wa kama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan tabarma ɗin wasafaftu ana waletimu wara'ahu sai muka sahuni da wani maraya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal ajuzu min wara'ina ita kuma dattijo tana bayan mu fa sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama raka'ataini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mana sallah raka'o'i guda biyu thumman sarafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya ya tafi jawabin shi wannan abun ko ba gane ba? me ba gane ba? saboda da ci tana aji ta daɗe ana amfani da ta yace maka ƙadisi wadda ta yi baƙi ta fahimta saboda daɗe wato an aje ta abinda ƙaddara shi ne ta yi ƙura ta yi kaza ina fatan fahimta to zumewa da zai sa wani ƙyalle dattin ƙurar ba zai ɗauke ba amma da ya sa ruwa sai ya naɗa wannan dattin da ake ai hikima ce eh tana wani waje ne aji na'am kuka misala nafila ce an fahimta shine shi ma shi sa malai bude mai bace babu jawazi salati jama'ati fin nafila ka fahimta ba lokacin sallah bane manzan Allah ya tashi yawan sallah suka yi abin nan wani na cewa irin wannan kes din ya halarci a mai jami Allah samu dace sannan wannan hadisi ya nuna mana me kenan kaifin basira ta Anas dan Malik Allah kara masa yarda dai da yake kuma ladabi shi sa ya rayu a gidan manzan Allah yana manzan Allah boyi boyi ko manzan Allah saboda iya aiki na Anas da kuma haƙurin manzan Allah manzan Allah bai ce mai kash me yasa kai kaza ko bai kai kaza ba saboda yana iya ƙoƙarinsa shi yaro ne mai hankali shi ko manzan Allah mai haƙuri ina fata an fahimci wani abun so da haka za mu zo za mu tattauna kan matsalas insha Allah za ku yi cewa yanzu nan manzan Allah ya je gidansu ta kira shi abinci ya je ya ci abinci a gidan akwai wata alaƙa tsakanin manzan Allah da wannan mata ko kuwa wata alaƙa aka yi wannan abubuwa din kun fahimta in kula da malam gaba ga daga cikin hadisin da ya dauko ya ci mutuncin Anas ko ba haka ba cewa ya tsaya wannan zance mu a matsayin mu na musulmi ko da in abannan abannan wannan matar ummu haram da ita mulaika din da suwaye ko da muharramai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya wannan mu'amalar da su mu ba za mu zargi manzon Allah da komai ba ko ba haka ba ba wani zargi da nuna zan Allah sallasa akan wani abin amma tun da akwai guba a zuciyar malam gaba gadi shi sai ɗauki abin ya bashi fassara da yake ganin ta dace da manufar shi ta cin mutuncin sabon manzon Allah sallallahu da kuma batanci ga manzon Allah ya sani ko bai sani ba domin abin batanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun wannan abu Allah shi kauta shi sa kullum muke cewa alqur'ani was sunna amma sai a ce ala fahmi salafus salih mutane ba sa gane kaidin nan aka ce a bar shi alqur'ani wa sunna kowa sai fasara daidai ra'ayin shi daidai da kungiyar shi daidai da manufofin shi na siyasa daidai kaza da kaza da kaza sai fasara shi da haka amma aka kaidi da fahimtar sahabbai ina fatan fahimta to dole mutum zai ci burki a nan wajen kana zuwa da wata fasara ta cikar rubuci a to wannan ba ta musulunci kun fahimta ina ta nana ta muku wannan baiti wa kullu khairin fitiba'i man salaf duk alkhairi ya tare ne abin salaf wa kullu sharrin fibtida'i man khalaf duk shari'a tara kan yan baya ne kirkirar da suka yi in ka kayyade shi sa duk wani ba wanda so ba kowa ke so a ce mishi ala fahmu salafus salih in ka faɗa ka sai ka cire mai wato damar shi ta iskancin da zai kenan ina fatan fahimta amma so ke a ce alqur'ani wa sunna yawwa to sai kawo magana ta shirme ce kuma sunna ta ce sai ya fassara ce sun ce to amma ka ce alafa misa ce to waye a magabata ya fassara lutai hadisan nan kaɗin su malamai sun fassara sun sharhi waye riga ka a cikin wannan magana su ina fatan fahimta eh ka cewa Allah ne baka fahimta ya ce masha Allah muna maraba da fahimta ka amma in ta ci karo da wancan sabon kuma to taka ta tashi aiki ko ko za mu aje fassarar salaf ne mu ɗauki taka ɗan kalaf zai yi ba zai yi ba sai dan bata ake nema Allah shi kyauta za mu karanta shi wannan magana hadisi din da su malama muna minti takwas ba ko bari mu dan ƙara ko hadisi din insha Allah ta'ala to مالك وحدثنا شيبان بن فروخ وابو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساء الذي تحته فيكنس فيكنس ثم ينضه ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيسلي بنا وكان بساء من جريد النخل malice haddathana shiban bin farruh shiban dan farruh ya ba mu hadisi wa abu rabi da mal abu rabi yace kilahuma su bin an abdul waris daga abdul waris qala shiban mal shiban yace haddathana abdul waris ta abdul waris ya ba mu hadisi an abi tayyah daga abi tayyah an anas bin malik daga san malik radiyallahu anhu Allah kara masa da kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahsanan nasi khuluqan manzan Allah ya da mun Allah sabata gare shi shine bi yafi mutane kyawun dabi'a fa rubama tahdur salat sau da yawa sallah kan yi lokacin ta kan yi wa huwa fi baitin yana gidanmu fa ya'muru bil bisat sai da bai sa a kawo shimfida allazi tatahu wanda yake zaune a kansa fa yukuna sai a sai a share wannan shimfida din nashi summa yundah sai a yi fa mai ruwa sun mai ummu rasulullah sallama sai manzo Allah ya limance mu wani ƙumu khalfa mu sai mu zauna a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa yusalli bina manzan Allah ya mana sallah wa kana bisaduhum min jaridin nakhli shimfidar su wannan gidan su Anas din a lokacin ana yin an yi ta ne daga zarba ta dabino ina fata an fahimci zarbar dabino ai ko to Allah samu dace مالك قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علينا وما هو الا انا وامي وامي وام حرام خالتي فقال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت الصلاة فصلى بنا فقال رجل لثابت أين جعل أنسا منه قال جعله عن يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة قالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه مالك حدثنا زهير بن حرب زادن حرب يا بام حديثي قال حدثنا هشام بن قاسم هشام بن قاسم يا بام حديثي قال حدثنا سليمان سليمان يا بام حديثي عن ثابت دغ ثابت قال يجي ko an anasin daga anas kala ya ce da halar nabiyu sallallahu alaihi wasallam alaina manzan Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare shi ya shigo wajenmu wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummi ba kowa a gida in ba ni ba sai da dani da mahaifiyata wa ummu haramin da kuma ummu haram khalati wadda ke ita kuma innata ce wa qala sai ce qum fa salli bikum ku tashi in muku sallah fi gairi waqti salatin kuma a lokacin ba lokacin sallar farilla bane fa salla bina sai manzo Allah mana sallah fa qala rajulun li thabit wani sai ce wa thabit albunani mai ruwaya daga Anas kenan aina ja'al Anas minhu to da manzo Allah ta yi sallah a ina ya aje Anas qala sai ce ja'alahu an yaminihi annabi ya sashi a dama da shi ne summa da'alana ahlal baiti Anas sai ce sai manzon Allah mu mutu yi mana addu'a mu mutanen wannan gida din gidansa Abu Dalha kenan bi kulli khairin da dukkan wani alkhairi min khairid dunya wal akhirah da cikin alkhairan duniya da na kiyama wa qalat ummi sai mahaifiyata ta ce shi ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khuwaidumuka wannan dan mai hidiman naka jami'in tasghiri na mene a khadim ko tasghiri zama khuwaidim ko tace to udu Allah lahu kai masa addu'a ka roƙa masa Allah bayan ayin addu'a ta me kenan ta gaba daya don tana so a bashi wata special kenan qala sai annabi ce fada sai ana suke cewa fada ali bi kulli khairin annabi sai mun addu'a da dukkan wani alkhairi wa kana fi akhir ma da ali bihi a cikin addu'in na karshe karshen abin da ya mun addu'a da shi an qala sai manzo Allah ya ce Allahumma akthir malahu ya Allah ka yawaita dukiyar Anas wa waladahu sannan ka yawaita ƴaƴansa wa barik lahu fihi to ba waye tara ba kuma ka yi albarka cikin dukiyarsa da 'ya'yansa ina fatan fahimta ƙarshe kuma ya ce wa gafir zambahu a ruwar ɗabarani kenan ana ce ka gafarta mai kuma zunubansa shi ne anas ƙarshe zai ce to na ga duka biyun da manzo Allah ya faɗa ɗaya kuma na jira sai an je lahira to za mu ja mulki ana sin Allah kai mako na gaba sai mu tashi akan wannan hadisi da sauran bayan suka shafe shi insha Allah ta'ala abu da faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakurai Allah ka yafe mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله